بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آه يو من أينهم سابيات لتنا kuma yau muna 23 ga wannan wata na zulka'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1444 a satin da ya gabata allah subhanahu wa ta'ala ya sharrafa mu da karkare karatu a cikin littafin awa'i talab na al'allama ibn barjas haka ne ko wanda wannan littafi mun yi kusan karatu ina ga ya kai ya kai talatin da nawa da takwas ko da tara na talatin da takwas eh tare da ainihin wato wa'inan nasa'ih wanda malam ya hada da suna al'alamatu sa'idi ga ɗaliban ilimi da kuma ainihin wato malamai so kamar yadda muka karara littafin da za mu shiga bayan kammala awa'i talab wanda kafin shi mun karanta littafin ta'azimul ilm na alamatul usaimi sai muka ga cewa mu waiwayi kuma abinda daga tushe daga ainihin abinda magabata suka rubuta kan wannan babin to sai muka karrara cewa za mu sanya littafi na jami'u bayanin ilmi wa fadlihi wanda a da mun yi magana kan shi muktasar ɗin shi daga baya dai ƙarshe muka ce a nemo shi asalin littafin ma gabaki ɗaya mu fara daga ainihin shi wannan littafi to wannan littafi littafi ne wanda ya kasance na manya domin ibnu abdulbar babu ko shakka yana cikin jigajigan malamai na musulunci wanda umda ne hujja ne shi duk malami wanda ya san ciwon kanshi dole kazi yana zancen ibnu abdulbar ya ce kaza domin suna cikin wato ainihin sabilul mu'minina wa yattabi ghayra sabilil mu'minina to su sai ibnu abdulbar suna cikin mu'minan da in dai zaka zaka yi addini a salafiyance to sai sai ka nakalto zancen su insha Allah domin sun fi ka sanin ma'ana ta littafin Allah da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to kamar yadda muka ambata cewa za mu shiga littafin sai dai ga tafiya a gabana wanda Allah ya daban da gobe insha Allah nake sa ran yin balaguro to sai muka ce za mu karanta koda tarjama ta shi Ibn Abdul Bar ne insha Allah ta'ala in ya so karatu sai ya zamanto daga an dawo sai mu fara daga ainihin tushe a cikin group za ku gana turo wasu na ga sofa nawa ne sofa biyar ce ko wanda na ɗan tattaro na maganganu za su wuce cikin littafi biyu ne ina ga akan shi tarjama ta ibn abdulbar tare da takaitawa a gurguje alkazi iyab yana cewa اسمه يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ آه شيخ علماء الأندلس وخبير محدثيها في وقته وأحفظ من كان بها لسنة مأثورة ابن عبد البر سننش يوسف سنن بابنش عبد الله سنن كاكنش محمد سنن بابن كاكنش عبد البر to sai ya fi shahara nisba ce aliya sai a ce ibnu abdulbar kamar da muka sha bayani kan su ibnu taimiya ibnu hazmi ko zaga galibi a ibnu kudama zaga galibi ba sunayen iyayensu ba ne sunayen kakanninsu ne ko kuma ma wani kakansu na can sama annamiri wanda yake alhafiz babban malamin hadisi ne shine shugaban malaman andalus kuma babban malamin hadisi a wancan lokacin babu munaza'a akan haka kuma shine wanda yafi kowa kiyaye hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam can muhaddisiha sardin hadisai da isnadi kuma ahfazu man kana biha bi sunnatin ma'thura yafi su sanin kenan ba ma marwiyat din shi ba da ainihin masmu'at din shi hatta masmu'ati ghairihi ya hadda yana haddace da su sai ce qad taqaddama dhikru abihi shi alqadi a cikin tartibul madaris dan ciki yana bayanin malamai musamman na mazhaban malikiya yace ambatan mahaifin shi ya gabata shi ma mahaifin shi malami ne sai ce rahala an watanihi qurtuba ya bar garin shi na qurtuba garin su al-qurtubi da ake ji to ya bar garin qurtuba a fil fitna lokacin da fitintunu suka yi yawa fa kana yaghrubu bi gharbi al-andalus sai ya kasance a yammacin andalus kuma tahawwala minha ila sharq al-andalus sannan kuma ya koma gabacin andalus shi da man neman ilimi sai da tarhal سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت مكوث الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب والأسد لولا فراق الأرض ما افترست سوى السهم لولا فراق القوس لم يصب ذاك أنك زونا قولي إيه كزما كيف ريجيا إذا باك دا فساحة سوسي باك دا ثقافة دا حضارات ta ainihin mutan zamaninka to da ka daga yammacin andalus kuma ya harba ya gabacin andalus fataradda da fihi ma baina daniya wa ainihin bolansiya wa shatiba duka yayi ta yawo a wannan yankuna yace qala shaykhuna abu ali al-ghassani rahimahullah abu umar rahimahullah min an-namr ibn qasim fi rabi'a من أهل قرطبة طلب بها وتفقه عند أبي عمر بن المكوى وكتب بين يديه ولزم أبا, عبد أبا الوليد ابن الفرض الحافظ وعنه أخذ كثيرا من علم الرجال والحديث وهذا الفن كان الغالب عليه wannan fanni na ɓangaren naƙadin rijal shine abin da ya fi rinjaye dangane da ibnu abdulbar kenan ya fi ƙarfi akan ilimin rijal duk da kasancewa kuma dutse ne kwarai a cikin abin da ya shafi fiko dutse ne kwarai a cikin fiko malikiya da ma fiko na mukara in kana karanta littattafan shi za ga cewa ba daskararriyar wato ainihin a zuciya gare shi ba ko kwakwalwa a ce sai mazhabar shi ta malikiya yakan nakalto maganganun malamai da kuma wajihin istidlal din da su kaga malami ne rabbani sai ke cewa wa kana qa'iman bi ilmi alquran duk da haka fa ibn abdul bar ya ya kasance yana tsaye gurin ilimin qur'ani sanin shi da karantar da shi وسمع من سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم البزار وأبي محمد بن أسد وخلف بن سهل وابن عبد المؤمن وأبي زيد عبد الرحمن بن يحيى وسعيد بن القزاز ويحيى بن يحيى وسعيد بن القزاز وأبي زكريا الأشعري وأبي عمر الباجي وأبي القاسم بن أبي جعفر وابن الجسور ذك وإنما لمنشن وأجازه أبو الفتح بن سيوح يا باشي إجازة ta wato ainihin riwayar hadisan shi wa abdulhamid bin sa'id alhafiz wa lam takul lahu rihla bai da kalar rihla tun an kwatanta da sauran malamai sami'a minhu alimun azim fihim min min julla min jullati ahli al-ilm al-mashahir abu al-abbas ad-dala'i wa abu muhammad bin abi quhafa wa sami'a minhu abu muhammad ibn hazm ibn hazm dai da kasan ina cikin ɗaliban shi وأبو عبد الله الحميدي وطاهر بن مفوز ومن شيوخنا أبو علي الغساني شكما لمن القاضي عياد سكي رواية دقا وتعينه ابن عبد البر شنيتي أقوي الغساني وأبو بحر سفيان ابن العاصي وهو آخر من حدث عنه من الجلة سنن قليل وكان سنده مما ينافس فيه sanadi isnadi na ibn abdulbar ali ne daga ana kowa na fatan ya zama yana da isnadi irin nashi akwai maganganu kan isnadin shi amma babu lokaci ambatan yabo da malamai suka yi akan ibn abdulbar abu ali aljiyani ya ce wa sabara abu umar ala talabi wa da'aba fihi wa darasa wa bara'a bara'atan faqa fiha man taqaddamahu min rijalil andalus yayi hakuri gurin neman ilimi daman dole sai da hakuri sannan ya mai da ilimi shine abin da yake al'adar shi da'a ba fihi ya saba da shi kwarai ya karantar ya kware kware wadda ta kasance tafi wanda ma suka gabace shi na malaman andalus wa azuma sha'anu abi umarin a umar bil andalus wa ala zikruhu fil aqtar idan ko ina ambatan shi ake wa rahala ilaihi nas wa sami'u minhu ta ko ina ana tahowa karatu gurin shi wa allafa tawalifa mufida tarat fil afaq ya yi rubuce-rubuce masu fa'ida wanda sun yi yawo a sansanin duniya kala abu ali aljiyani ya ce sami'tu aba umara ya kul na ji ibn abdulbar da kaina yana cewa lam yakun bi baladina afqahu min qasim ibn muhammad ibn qasim wa ahmad ibn khalid قال أبو علي وأنا أقول إن أبا عمر لم يكن دونهما ولا متخلفا عنهما ibn abdulbar ke yaban wasu malamai sai shi alziyani ya ce to aini gani nake ma ba ƙasa da su yake ba ta inda suka fi shi su wa'incan manyan malamai da yake yabawa amma kaga dai saboda tawadu ba zai zo ya ce cikin manyan malamai kamar sunni da su wane wannan da kaji mutum yana ni jahili ne ananiya shedanci ce shedan ne ya fara cewa ana khairun min ina fata an gane ko malamin da zai ta'arifin kanshi gidan rediyo ce ni ne sheikh ustaz alaramma malam wani kaga wannan kan ma ka saurare shi zai koya ma takabburanci an gane ko sai ce wa kana ma'a taqaddumihi fi ilmi al-athari wa basarihi bil fiqh wa ma'ani al-hadith duk da kasancewar ya kere tsara a cikin ilimin hadisi da ilimin fiqh da ilimin wato shi fi ilmi al-athari wato abinda ake nufi ilmin rijal ilmin mustalah da kuma ilimin shi kanshi hadisin da ilal din shi to lahu bastatun kathiratun min ilmin nasabi wal khabar kuma duk da haka yana da wato ainihin yalwa kwarai da ilimi mai faɗi kan ilimin dangantaka da abin da ya shafi tarihi shi yasa yana da al-isti'ab ko wanda yake tarihi na sahabbai wa zakarahu al-qadi abul walid al-badi fi kitab al-firaq wa lam yakun alladhi bainahuma bil hasan litajazubihima su'dad al-ilm fi waqtihima sukan sun dan samu matsala da baji duk da zuka suna kan wato mazhaba daya amma gurin su'da wurin shugabanci aka samu matsala dama salo ne a wato hali ne na shugabanci ya raba kai Allah ka tsare mu littattafan shi Abu Umar ya yi rubuce-rubuce masu yawa musamman shuruh da ya yi mawa muwatta kamar kitabu tamhid lima fil muwatta min al ma'ani wal asani yace wa huwa 20 mujallada ya kai mujalladi 20 eh musamman mai hada da ta'aliqat har yanzu yakan kai 20 ko wani abu makamancin haka وهو كتاب لم يضع أحد مثله في طريقه أسألو دي إرن ابن عبد البرباء وندي إرن ون اللتاف سنينا للتاف الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وندي يازو كما التلخيص نينا تمهيدي هم فهمتاكو وكتاب التقصي لحديث الموطأ دك أكم موطاني بيبيا حديثا موطأ التقصي شيني بن أبو سودة, سودة كفا أبو أبو تشنكتا an fahimta ko sannan yana da littafin al-isti'ab li asma'is sahaba shine al-isti'ab fi ma'rifati al-ashab ko wanda yakan zo mujalladi hudu haka wa kitabi jami'i bayan al-ilm shine littafin mu ko wa kitab al-imbah ala qaba'il ar-ruwah wa kitab al-intiqa fi fada'il thalathati al-fuqaha malik wa shafi'i wa abi hanifa radiyallahu anhu yayi littafi akan yabansu وكتاب البيان عن تلاوة القرآن وكتاب بهجة المجالس وأنس الجالس وكتاب أسماء المعروفين بالكنى سبعة أجزاء والكتاب الكافي في الفقه في الاختلاف وأقوال مالك وأصحابه رحمهم الله عشرون كتابا لتتفي عشرين مبنبنتا كان يندر مغنغنون طالب مالك كسابا مواناش ينادى للتافن الدرر في اختصار المغازي والسير وللتاف القصد والأمم في التعريف بالأنساب بأنساب العرب والعجم وأول من تكلم بالعربية من الأمم والشواهد في إثبات خبر الواحد والبستان في الإخوان والأجوبة الموعبة في الأسئلة المستغربة وكتاب الاكتفاء في القراءة وكتاب التجويد آه وكتاب التجويد واختصار التمييز لمسلم وكتاب الإنصاف فيما في بسم الله من الخلاف كم بسم الله ربوت للتافه واختصار تاريخ أحمد بن سعيد والإشراف في الفرائض وغير هذا من كتبه الصغار sannan yana da littattafai masu yawa ya yi waƙe a kan littafin shi na at-tamhid wanda shi ne kusan bakan damiyar shi inda yake cewa sahiru fu'adi fi na hajjatin wa saqilu dhihni wal mufarriju an hammi basattu lakum fihi kalama nabiyyikum lima fi ma'anihi min al-fiqh wal ilmi وفيه من الآداب ما يهتدى به إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تو القاضي عياض ya ci gaba da wato ainihin bayani duk da zancen shi ma ya zo ƙarshe yake cewa mata bishatibata lailatul juma'a a daren juma'a ibn abdulbar ya rasu a wato ainihin lokacin da rabi'un al'akhir yake karewa sanata 63 wa 400 shekara ta 463 an 95 sanata sanatan wa khamsata ayyam ya rasu ya bar duniya yana da shekara 95 shekara gomiya tara da biyar da kuma kwana biyar kaga wanda za ga ana rike hatta adadin kwanakin shi har ya amfanar da al'umma mahimmanci gare shi wani ma ba a san yaushe ya rasu ba an fahimci wannan ko yawwa a rahimahullah wannan ya zo cikin littafin tartibul madarik na alqadi iyad juz'i na biyu صفحة سبعين دقوق تو الحافظ الذهبي رحمه الله يكي وتبياني أكان ابن عبد البر يتي وطلب العلم بعد التسعين وثلاثمائة يعني معلمي باين شكرة تدري أكودة تسعين naga an haife shi ɗari uku da gani ɗari uku da 68 aka haife shi ya rasu 463 an gane ku to sanda ya fara neman ilimi ka'in da na'in sai shekara ta 390 yanan shekara shi nawa a lokaci yana shekara 30 da nawa ko 20 32 ko 22 a shekara 22 ake nan da girman shi ya fara neman ilimi neman ilimi irin wannan na ka'in da na'im ake nufi an gane ko dan dan 22 ai ya dan girma musamman a wancan lokacin wa adraka al-kibara amma duk da haka sai da ya risko manya ba zancan kananan ake ba sai da ya risko dalibai manyan dalibai وطال عمره وعلى سنده وتكاثر عليه الطلبة shekarun shi sun yi tsawo shekara gomi ya tara da biyar yayi sannan kuma sanadin isnadin shi ya zamanto ali inda dama yana daga cikin abin da ke janye ulul isnad yake jawo ulul isnad ya zamanto mutum yayi tsawon rayuwa ya zama kaji daga wani malami tun kana dan shekara sha biyar shi kuma wannan malamin bayan sauraron da kai mishi da shekara biyu ko uku sai ya rasu kai kuma kai ƙara shekara tamanin bayan shi kaga duk wanda zaka dinga ba labarin riwayar ka daga gare shi sai su ta mamaki sai shekara tamanin da suka wuce fa wannan kaga ulul isnad yayin da wani kafin ya riski isnadin wannan sai ya bi ta hanyar mutum biyu ko uku to kaga sai ya zama a zo a saurari magana shi daga gare ka yafi aminci sinadin ya fi zama ali zai fi kubuta daga kuskure duk maganar da ya zama sai da aka jiyo ta daga wane ta ji fada hannun wane ta fada hannun wane zai wuya ta aminto daga kuskure amma wadda kai tsaye ne aka jiyo ta tafi tafi zaman lafiya to shi yasa magabata sai suka fi girmama isnadi ali to shine ake yaban shi da cewa ala isnaduhu wannan az-zahabi ke yaban shi وتكاثر عليه الطلبة طالبي ثم يوا وجمع يا تتر علم مكا وصنف يا يربوت ربوت ووثق وضعف يا وثق مرويت يا ضعف وصف هكذا أنا ابن عبد البر يا وثق واني ابن عبد البر يا ضعف واني ابن عبد البر يا كذب واني صود أهل لي لذلك أم فهمت وانا وصارت تصانيفه الركبان وصارت بتصانيفه الركبان mafaka wato fatake mahaya da matafiya sun yawaita sun yawo da littattafan shi wa khada'a li ilmihi ulama'u zaman alaman zamani sai da suka risina wa ilimin shi wa fatahu as-sama'u min abihi al-imam abi muhammad bai ji daga baban shi ba fa innahu mata qadiman fi sanati 80 wa 300 domin shi a shekara ta 380 ya rasu baban shi فكان فقيها عابدا متهجدا عاش خمسين سنة سيدي شكرا همسن واتو أينهن ينا أينهن واتو كرن تروى إلى أن قال ya rayu shekara hamsin cikin harkar da'awa har zuwa inda zahabi ya ce wato maganganun suna da yawa ce kana imaman dayyanan fiqatan mutqinan allamatan mutabahira ibnu abdulbar ya kasance jagora ne a ilimi mutum ne mai addini dayyanan mai kiyaye addini sannan mutqinan da abin da zai yana kyautata shi yana da kwarewa allamatan babban malami ne mutabahiran wato usulin mausu'in kowane fanni yana da ta cewa a cikin shi shine wato ainihin mutabahiran ya kware a kowane fanni sahiba sunnatin wattiba kuma ahli sunna ne mai bin asar ba dan bid'a bane yana da maganganu ma akan raddi ga yan bid'a wa kana awwalan asariyan zahiriyan da ya kasance asari ne yana bin zahirin asar shine a ce asari yana bin mazhaba ta zahiriya ba ta ibnu hazm ba ake nufi a lokacin dawudu zahiri kafin ibnu hazm ya, ya, kama mazhaba ta zahiriya fi ma qila amma dai ba tabbas kuma tahawwala malikiyan sannan kuma sai ya juye ya zama maliki sabanin shi kuma ibnu hazm da ai maliki ne sai ya ga ta mai kadan sai ya juye sai ya zama zahiri da shi kuma da zahiri ne daga baya sai ya koma maliki ma'a mailin bayyinin ila fiqh shafi'i duk da yana da karkata bayyananna zuwa ga fiqh na shafi'iyya to su qudama'u mazhabar shafi'i al-qadima da mazhaban malikiya bambancin kadan ne to daga baya ne in mazhabar shafi'iyya sai suka fi karban mazhabar shi hadisa bayan zuwan shi misra to sai zama ta sha bamban da wasu ara na malikiya masu yawan gaske amma farko mazhabar shafi'iyya wadda take ta ainihin wato iraq mazhabar shafi'iyya ta iraq tana da kamanceceniya matuƙa da ta malikiya tunda ai ɗalibin maliko ne ban lokacin idan aka ce ahlul asar ma har da su shafi'i ake nufi su malik da shafi'i da sufyan ibn uyayna da sauransu mutan hijaz sai a ce fiqhul asar shi kuma fiqhul ra'ayi a lokacin fiqhun abu hanifa aka sani shi kuma alwasatiyya a lokacin shine su al-layth ibn sa'ad to daga baya ne sai aka dawo ana malikiyya shafi'iyya hanafiyya kaza da duk ba a san duk a rayuwar su ba su san wannan ba maliku bai san bai san malikiyya ba shafi'i bai san shafi'iyya ba ahmad bai san hanafiyya a hanabila ba ko hanbaliyya abu hanifa bai san hanafiyya ba daga baya ne kuma da an faɗi hakan ne kawai saboda tamyizi a gane wane mabiyin abu hanifa ne ba wai don a ce wane shi ke gan gaskiya wane shi ke kan fata ba da tafiya ta yi tafiya ne wato ainihin hatta fala alaikum al'umar to sai aka samu wannan saɓani Allah ka tsare mu sai ce wala yunkaru lahu zalika zabi yace dan ya karkata zuwa ga ra'ayin shafi'i ba za a mai inkari ba fa innahu mimman balagha rutbatal a'immatil mujtahidin ya kai matakin manyan malamai masu ijtihadi wa man nazara fi musannafatihi bana lahu manzilatuhu min si'atil ilmi wa quwwatil fahmi wa saylani dhihni wa kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya shiga littattafan ibn abdul bar zai bayyana gare shi ya san wato ainihin a matsayin shi da faɗin yalwar ilimin shi da ƙarfin fahimtar shi da kuma yadda ƙwaƙwalwar shi take da wato kauri take da ci ƙwaƙwalwar shi mutawakkida ce tana da tafiya yana hango abubuwa masu yawa ya ce ai kowa ana karɓan maganar shi kuma a karɓi wadda ta dace a yadda wadda ba ta dace ba sai manzon Allah sassa shi kaɗai ne komi ya zo daga gare shi gaskiya ne kuma daidai ne ce walakin idza akhta imamun fi ijtihadihi la yanbaghi lana an nansa mahasinahu dan yayi kuskure ba za mu manta kyawawan kuma ayyukan shi ba wa tughfa ma'arifahu ko ma'arifuhu ba za a rufe ilimin shi ba bal nastaghfiru lahu wa na'tadhiru anhu shine abin da yake hadisi salaf abul qasim ibnu bashkuwal yake cewa ibnu abdul bar imamu asrihi wa wahidu dahrihi yukna aba umar ya ce shi ne malami babba a cikin zamanin shi a lokacin shi shi kaɗai ne ɓangaren da ilimi da yalwa ta sani to shi kaɗai ne ya ce rawa bi kurtuba ta an khalaf bin alkasim wa abdulwaris waɗannan kusan mun ji su a ɗazu a zancen alkazi iyali abu ali al-ghassani yace allafa abu umar fi muwatta kitaban mufida kutuban mufida ko akan muwatta minha kitabu tamid ma fi al-muwatta min al-ma'ani wal asanid yace farattabahu ala asma'i shuyukh malik ya tsara at-tamhid akan sunayen malaman malik akan haka ya tsara shi ala huruf al-mu'jam wa huwa kitabun lam yataqaddamhu ahadun ila mithlihi ba wanda ya riga shi yin irin wannan aikin wa huwa saba'una juz'an juz'i saba'in ne wato yana lokacin yana fitowa kaɗan kaɗan amma dai mun ji ya kai mujalladi nawa mujalladi ishirin kultu sai abin ga azzahabi ya ce hiya ajza'un dakhmatun jiddan duk da ajza ne amma manya ne tunda shi juz'i kusan yakan iya zama rubu'ul mujallad ko khumus ko sudus ya zama ɗaya bisa hudun mujalladi ko biyu bisa ko shida bisa a ɗaya bisa shida ko ɗaya bisa biyar so ba kowa ke da kuɗin da zai sai mujalladi ɗaya ba za ka sai a nassafa ƙananu saboda wanda masu ƙaramin ƙarfi ba ma wancan lokacin ba ko mu mun yi fama da irin wannan ko littattafai da yawa wanda sai daga baya ne Allah ya fatahi ka iya mallakan shi amma sai dai amma fotokofi an sa littafi amma sai a muku fotokofin shafi goma shafi goma nan kila ku haɗa kuɗi ko biyu ko ko uku ku siye shi an zo karatu sai ku yi zobe a kan littafi ai ta rikici hannun wa zai kwana ba ku da kuɗin da za ku sayi hatta ma muzakkiran da za a fudu to haka har Allah ya hore za ka iya siyan littafi mujalladi talatin mujalladi kaza kaga sai ka gode ma Allah Allah ya sa mu dace Ibn Hazm ya ce kasan wanda Ibn Hazm ya yabe shi aiko نعم سيتي لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه wasan bai iya kumbiya kumbiya ba yau nazin bai san wani kara ko wani yakana ko wani hannu ya san na gida wallahi bai san wannan ya ce ni dai a sani na na a'lamu fil kalami ala fiqhil hadisi ban san dangane da a ce sanin fiqhun hadisi kun san akwai fiqhu daban na mazhaba da ƙa'idojin shi da dawabit shi da sauransu akwai kuma fiqhul hadith kamar abin da bukhari ya shahara da shi bukhari ya shahara yasa ibn ibn hajar yace imamu ahli dunya fi fiqhil hadith jabalul hifzi wa imamu ahli dunya fi fiqhil hadith amma ana zancen mabiya mazahib da sanin mazahib ba a sa ba a sa bukhari ciki ba wai bai sani ba ma'ana an kwatanta da wasu an kwatanta shi da wasu malamai kamar su bai haƙi yadda yake mai ya ba da ƙarfi ɓangaren shafi'iyya da yadda ya san ƙa'idojinta da maganganun a shafi'i da mabiya shafi'iyyancin ba za ka kwatanta shi da bukhari ba amma kuma gurin sanin a kalli hadisi a zaƙulo ma'ani da ainihin a yi istimbatat a cikin shi da bukhari ya fi bai haƙi sanin wannan an gane wannan ko to haka a lokacin su sai ibnu hazimin ya ce ban san wani wanda yake ya kai ibnu abdulbar ya maganar take la'a'alamu fil kalami ala fiqhil hadisi ahsana min mislahu ban san wanda yake daidai da shi ba gurin sanin fiqhun hadisi yace fa kaifa hasanin to ina kuma a ce ga wani ya fi shi makamancin shi ma babu yace a iya sanin shi ثم صنع كتاب الاستذكار لمذهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار شرح فيه الموطأ على وجهه الموطأ يبدكي دكي با كمر أبنغو التمهيد با شيء التمهيد كمر ذاك يتشوى يا دان بركي تتار الموطأ تند يا بي روايو مالك مالك بانا محمد ابن وتؤني شهاب da Muhammad ibn Shihabin kenan ba za ka same shi a farkon me take a ciki a farkon tamhid ba sai a can karshe karshe saboda mimun ci an fahimci wannan ko amma daga aslam to wannan ka same shi a farko farko Isma'il ka same shi a farko farko ko da ko ruwayoyin Isma'il a karshe suke a muwatta ko da ruwayoyin Muhammad bin Muslim a farko suke a muwatta to karshe zaka same saboda harufan nabi amma da ya zo alistizkar shi ya bi mu waɗanne ɗaya bayan ɗaya asari bayan asari magana bayan magana zance bayan zance kamar yadda galibin shurrah suke yi haka alhafiz ya mawa sai bukhari da sauran galibi malaman da suka yi shiruh na hadisi an fahimta ku idan ko ba komai ko baka taba ganin tamhid da al-istizkar ba ka san da ga tsarin su ranar da bincike ya kai ka kasan daga inda zaka fara sanin wato mahimmancin sanin wannan ce bai zama wani kila yana da littafin amma bai san ba ma kanikancin littafin sai ka zo ka yi bincike ka bar shi ya ta bandan cikin littafin bai san ta inda zai fara an gane wannan ko na'am sai ce wa jama'a kitaban jalilan mufidan wa huwa al-isti'ab fi asma'is sahaba wannan yana da muhimmanci kusan galibi malaman da suka yi rubutu kan tarihin sahabbai sai kaji suna komawa suna komawa ta al-hafiz cikin al-isaba maganganu da yawa sai kaji ya ce ibnu abdul bar ya ce kaza hakan nan galibin sauran malamai وله كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله كنت قارشا سنة للتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله وغير ذلك من تواليفه سيتي وكان موفقا في التأليف ابن عبد البر ينادى قم دكاتر أتك الربوت ربوتين شي سيكا ديدي في يواتك وانا شيني موفق mu'anan alaihi Allah kan taimaka mishi wannan kuma Allahu alam alama ce ta kyakkyawan niyya alama ta kyakkyawan niyyar littafi sai ga mai littafin Allah ya sanya ma littafin shi karbuwa ko kuma kaga littafin nan Allah ya taimake shi babu kurakurai bayyanannu a cikin shi yana daga cikin alama ta ikhlasi mutum yayi kuskure ma kaga mutane sun ma kasa gane kuskuren kaga wasu malamai suna da kurakurai amma sai ga hankalin mutane ma bai kai ba yayin da wani dan tari in yayi sai an ce bai rufe baki ba shi ko ga kurakurai masu yawa amma ba ma a waiwaya ba cewa akai kuma daidai ne a yi shiru kar a yi magana ba a akwai masu mummunan manufa ai masu kallo bi ainil intiqad Allah ya rufe idan su alamar cewa dan Allah akai nahsibuhum Allah wa hasibuhum wala nuzakki ala Allah wala nuzakki ala Allah ahad ya ce wa nafa Allahu bi tawalifihi Allah ya amfanar da al'umma da rubuce-rubucen ibn Abdulbar wa kana ma'a taqaddumihi fi ilmi al-athari wa basarihi bil fiqh wa ma'an al-hadith lahu basatun kabiratun fi ilmi an-nasab wal wal khabar wannan magana ta zo cikin cikin tartibul madarik zancen qadi'iyar kenan sai mu ce al-hafiz ya dauko ta daga can shi sa in ka ko gurin tarjamar rawi ko malami ko gurin ba da tarihi kakan ɗauko maganganun magabata a farko sannan sai ka kawo maganganu na wanda suka biyo bayansu wanda bai san tarihi ba in ya zo sai ya ce to ba mamaki alkazi iyar ne ya ɗauko daga ibn hajar daga al-zahabi yaushe suka haɗu daga ina alkazi yana gaban al-zahabi nisa ba kusa ba an gane wannan kuma to kenan sai mu ce al-hafiz al-qa'abin ga az-zahabi ya dauko ne daga wa daga al-qadi iyad kenan wannan magana ce ta al-qadi iyad dan shine mutaqaddim sai wa zakara jama'atun anna aba umar wali qada al-ushbuna ya jibunci alqalanci a ushbuna wa shantarin fi muddat al-muzaffar ibn al-afbas lokacin shugabancin al-muzaffar ibn al-afbas ولأبي عمر كتاب الكافي في مذهب مالك خمسة عشر مجلدا وكتاب الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو تنقن قراءاتكما وكتاب التقصي في, في اختصار الموقع من يقبات أتى وكتاب الإنباه عن قبائل الرواة شما وانتن يا أنبتيش وكتاب الانتفاء لمذاهب الثلاثة الانتقاق لمذاهب الثلاثة العلماء مالك وأبي حنيفة والشافعي شما يقباتا وكتاب البيان في تلاوة القرآن وكتاب الأجوبة الموعبة موعبة وكتاب الكنى وكتاب المغازي وكتاب القصد والأمم في نسب العرب والعجم وكتاب الشواهد في إثبات خبر الواحد وكتاب الإنصاف في أسماء الله وكتاب الفرائض وكتاب أشعار أبي العاتية أبو العتاهية والنشيبي أنبتيشبه أبو العتاهي أي من صنكواريش وعاش خمسة وتسعين عاما أبو داود المقري يتمات أبو عمر ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة واستكمل خمسا وتسعين سنة وخمسة أيام هذا باب سابان يقولون وفاتنش رحمه الله قلت الإمام الذهبي كان حافظ المغرب في زمانه أديك مغرب kama a ce nahiya ta ɗaya cikin nahiyoyi hudun duniya babu kamar shi wannan ai ba wasa ba siyarwa alamin nubala juz'i na sha takwas safa ta ɗari da ainihin a hamsin da uku to wannan littafin namu na jami'u bayanin ilmi wa wa fabulihi ko littafi ne wanda babu ko shakka cewa ibnu abdulbar shi ya rubuta shi kun san akwai wanda za ga ya rubuta littafi a dinga cece ku ce kan wannan littafin wai da gaske ma shi ya rubuta shi ko ko ba shi ya rubuta shi ba an gane ko abin da ya tabbata wannan littafi a da yawa daga cikin malamai abin da zai tabbatar da cewa shi ya rubuta shi sun jingina wannan littafin gare shi kamar ibnu ainihin wasu jingina shi zuwa ga ibnu abdulbar kamar imamu zahabi cikin siya cikin tarihin ibn abdulbar ya jingina mishi shi hakan nan a gurare da yawa ya kan ma kafa hujja ya ce ibn abdulbar kamar a cikin tarihin sahabbai ya ce ibn abdulbar ya ce wane lahu suhba wane lahu sama wane ya halarci yaƙi kaza wane bai halarci yaƙi kaza ba sai ya ce kuma a afuwan wancan cikin al-isti'ab ne afuwa cikin wasu maganganu sai ya kawo wata magana kamar yanzu in ya zo tarihin wakil ibn al-jarrah sai kawo ta magana ta waki' sai ya ce ibn abdul bar ya ruwaito ta cikin jami'u bayan al-ilmi wa fadli akwai ire-iren wannan da yawa cikin tarihi a cikin asiya an gane ko hakan nan ibn khalkan a cikin wafiyatul a'yan ya ambaci wannan littafin cikin littattafan ibn abdul bar da wasu su daga cikin malamai hatta ibn hazm din ma an hakaito hakan daga gare shi da haka wannan littafin ya tabbata ta hanya muwassaqa cewa ibnu abdulbar shi ya rubuta shi daga cikin abin da ke tabbatar da haka a wato ainihin muƙaddimar shi wadda za mu zo mu jita muƙaddimar shi da ya yi a farkon littafin tana cikin mafiya ƙarfin dalilan da suke tabbatar da shi ya rubuta shi sannan abu na gaba akwai as-sama'atul mawjuda a cikin ƙarshen wato ainihin ita muƙaddima ta littafin amma a cikin a cikin bugu wanda yake rubutun hannu wanda yake haɗe da annuskar khatiyya annuska wadda take da rubutun hannu za ku ga akwai wato ainihin sama'at na ɗalibai da yawa zuwa gare shi wanda kuma sun jiyo wannan littafin ne daga gare shi abu na uku na hudu malaman da yake ruwaya daga gare su cikin littafin su ne dai malaman shi a cikin sauran littattafan shi galibi ka kenan dai ya tabbata shi ɗin ne ya rubuta shi sannan abu na biyar a shi da kan shi ma ibn abdulbar ya jingina littafin zuwa gare shi kaga al-iqraru sayyidul adilla a cikin at-tamhid ya ambaci wata magana sai ce ya ya kawo ta a cikin littafin shi jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi kaga ya tabbata littafin nashi ne sannan abu na na ainihin wato shida wannan littafin an ruwaito shi da isnadi ingantacce zuwa gare shi ta hanyar malamai mabambanta da wanda aka ba su ijaza da ɗaliban ilimi shekaru barkatai suna haddashi suna wato ainihin a wato istidlali da maganganun da ke cikin shi sana abu na bakwai malaman da suka yi mawa ibn abdulbar tarjama sun ambata daga cikin littattafan shi akwai jami'u bayanil ilmi wa fadlihi kamar ibn hazm zahiri a cikin littafin tazkiratul huffaz hakan nan az-zahabi cikin siyar alamin nubala ibn khalkan cikin wafiyatul a'yan ibn farhun ba fir'aun ba ibn farhun gurin rubutun kake yana kama ibn farhun cikin ad-dibaj a shafi na 18 al-mukri a cikin nafr tayyib shafi 385 hakan nan a al-kattani a cikin ar-risalatul mustatrafa duka sun ambaci wannan littafi cikin rubuce-rubucen shi hakan nan ibn hajar al-asqalani ya hakaito cikin tahdhibu tahdhib shi ma haka to za mu bar sababu ta'rifil kitab sai mun zo karatun littafin insha Allah saboda takaitawa wanda sababin yana cikin muqaddiman nan in Allah ya yarda wannan kenan Allah ya ji kanshi da gafara ya gafarta mishi ya kuma sa mu amfana da abin da za mu ji ya ba mu ikon fahimta da gane daidai da aiki da daidai ya ba mu ikhlasi a cikin ayyukan mu gabaki daya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah